الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha bakwai ga wata mai alfarma watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya, wanda ya zo ashirin da bakwai ga watan takwas dubu biyu da goma. Muna nan a cikin suratu shura za mu tashi aya ta talatin da bakwai. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وانا زي شقاء الدين المسلمين daga ina kake kagarwal ina kenan unguwa ce kana so zaka shiga addinin musulunci yadda ka ce da amincewa ka ko takurawa ne da tilastawan wani to masha Allah to zan gaya maka kalmar da mutum in ya aminta da ita ya zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله abinda kace kace daga yau dinnan da nake tsaye na shaida ba wanda ya kamata a kadaita shi da bauta shi kadai sai Allah ka yadda da haka kuma kace ka yadda Allah ya aiko annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da haka to yaddakka da amincewarka da kaɗaita Allah da bauta da yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai da kai musulmi yanzu abin da ya rage ma shine karatu domin fahimtar rukunan addinin musulunci da ƙa'idodinsa da sauran abubuwa da suka shafe shi kuma insha Allah akwai makarantar mu da za mu maka rijista a ciki ka dinga zuwa kana ɗaukan karatu tun da kai ɗan cikin gari ne don ka fahimci addinin da ka shigo me sunan da kake amfani da shi da ibrahim abraham ibrahim to ai sai dai a ci gaba da kiranka ibrahim domin suna ne mai daraja wanda ya zo so 69 a cikin alkur'ani kuma annabi ibrahim shine baban annabawa shi ya haifi annabi ishaqa da annabi ibrahim ta hanyar annabi ishaqa aka samu annabi yaqub annabi yaqub kuma ya haifi ya'ya goma sha biyu cikin su hadda annabin allah annabi yusuf kuma ta hanyarsa ne annabi Musa da annabi Isa da dukkan annabawa masu daraja wanda suka biyo bayansa suka fito da haka Ibrahim yanzu ka zama musulmi don haka abubuwan da suka hau kanka na addinin musulunci akwai na yanzu yanzu akwai kuma waɗanda za ka fahimce su a hankali ta hanyar karatu da bincike yanzu akwai 'yan kwamitinmu za su koma da kai gefe su gaya maka waɗannan abubuwa ɗin da ya hau kan wanda ya shiga addinin musulunci ragowan kuma za su maka rijista a makaranta za ka zo ka dinga ɗaukan ilimi don ka fahimci addinin da ka shigo a ilimance a karance muna maka addu'a da kuma fatan alherin ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci ya albarkace ka kai ma da karatu mai zurfi ka je ka kirawo wani shi ma ya taho musulunci ‘yan kwamiti ga aikin kunan ku kuma ina kuke to to shi ai shi ne
بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yaban muminai, wanda ya ce wa ma inda Allahi khairun wa abuƙa lillazina amanu wa ala rabbihim ya tawakkalun, abin da ke wajen Allah shi ya fi alheri, shi ya fi titir da wanzuwa ga waɗanda suka yi imani kuma ga Allah mahaliccinsu kaɗai suka dogara. Sai Allah ci gaba da lissafa su, wallazina da kuma waɗanda ko su ne waɗanda ya ji tanibuna suke nisantar kaba'iral ismi gaggagaggan laifuffuka manya-manyan laifuffuka mugayen kaba'irai suna nisantar su walfawahisha da kuma alfashoshi ayyukan alfasha wa iza ma ghadibu haka idan sun yi fushi hum ya gafiruna sukan yafe wanda ya fusata su to anan ne muka ce Allah ta'ala ya yi ta kiranmu da mu bakka ba'ir kuma kaba'ira ɗin nan ba a faɗe su a inda aka ce a bar su ba amma malamai sun yi aikin zaƙulo mana me ake kira kaba'ira in muka duba a cikin suratun nisa aya ta talatin da ɗaya Allah ya faɗi irin wannan ya ce in tajitanibu kaba'ira matun hauna anhu idan kuka nisanci gaggagaggan laifuffukan da aka muku jan kunne a kai, nukaffir ankum sayyi'atikum Allah ce zan kankare muku kusakuranku wa nudkhilkum kuma in shigar da ku mudkhalan karima mashiga mai karamci haka nan a cikin suratul najm aya ta 33 Allah ta'ala ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah ya ce su ne waɗanda suke nisantar gaggagaggan laifuffuka da kuma alfashoshi sai ‘yan ƙananan laifuffuka na zargi haƙiƙa Allah ta'ala mayalwacin gafara ne ga bayinsa wannan su ne ayoyi guda uku a cin alƙur'ani wanda suka zo da bayanin kaba'ira sai wannan aya ta shura da muka karanta yanzu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce as-salawatul khamsu والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم يكش الكبائر من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي صلى فرلا زوا وتصلى فرلا دين da kuma sallar juma'a zuwa sallar juma'a tsakaninsu ana kankare wa mutum laifuffukan da ke tsakaninsu matuƙar bai aikata kaba'ira ba to an tambayi abdullahi ɗan abbas menene kaba'ira yace alkaba'iru kullu dhanbin khatamahu Allah binarin aw la'anatin aw ghadabin aw azabin aw haddin yace abinda ake kira kaba'ira duk zunubin da kaga an koro laifin sannan sakamakon laifin ya zama an ce me yi zai shiga wuta ko aka tsinewa me yi ko aka ce an yi fushi da me yi ko aka ce azaba ta tabbata ga me yi ko kuma aka ce me yi a masa bulala ko a masa haddi ko a yanke masa hannu ko a aikata masa kaza wannan duk yana karkashin abin da ake kira kaba'ira mugga muggan laifuffuka to malamai sun wallafa littattafai da dama wajen bincike akan waɗannan muggayen laifuffuka da Allah ya ce in an basu Allah zai yafa ƙanana akwai littafi da Sheikh Muhammad Salih Munajjir ya rubuta mai suna muharramatun istihana biha kasirun minan nasi wasu manya-manyan laifuffuka da mutane suke wulakanta su suke yin wasa da su su ta aikata su ba su ma san muninsu ba akwai kuma littafi mai suna azzawajiru a niƙitirafil kaba'ir wanda shi ya kawo kaba'iran ma sama da ɗari akwai alkaba'ir na al'imamu zahabi wanda ya kawo kaba'ira kusan saba'in sannan akwai alkaba'ir na shan muhammad bin abdul wahab waɗannan duk sun yi talifi akan muggayen laifuffuka waɗanda ya kamata a nisance su to ba za mu iya karanta kowanne mu ce ga dalilinsa daga ƙur'ani ko hadisi ba amma kowa ya shiru ya ji nawa yake yi a cikin waɗanda za mu lissafo kaba'ira ta farko haɗa Allah da abokin tarayya shirka ta biyu kisan kai ta uku tsafi da sihiri ta hudu barin sallah akan lokaci ta biyar hana zakka ta shida saɓawa iyaye ta bakwai cin riba ta takwas cin dukiyan marayu ta tara sharawa annabi ƙarya ta goma karya azumi da gangan ta goma sha ɗaya gudu a filin fafatawa ta goma sha biyu zina aikata zina ta goma sha uku shugaba mai ha'intar waɗanda yake wa shugabanci ta goma sha hudu shan giya ko ba kai maye ba ta goma sha biyar girman kai da takama da fankama da jiji da kai da takama duk an haɗa ta a matsayin ƙwaya ɗaya tun da duk abu guda ne sannan ta goma sha shida shaida zur ta goma sha bakwai neman maza luwa'i ta goma sha takwas yi ma mutumin kirki ƙazafi kai ma sharri kai ma ƙage ka ce yayi kaza bai ba ta goma sha tara ha'inci a cikin dukiyar ganima mutum ya ɗiba tun ba a raba ba ta ashirin zalunci ta hanyar cin dukiyar jama'a da barna ta ashirin da ɗaya sata ta ashirin da biyu fashi da makami ta ashirin da uku rantsuwa a kan ƙarya ta ashirin da hudu mutum ya zama maƙaryaci a mafi rinjayen rayuwarsa ta ashirin da biyar mutum ya kashe kansa saboda ya shiga wani bala'i ko tashin hankali na ashirin da shida alƙalin da baya shari'a da gaskiya ta ashirin da bakwai mai cuta iyalinsa ta ashirin da takwas namijin da ke shigan mata da matar da take shigan maza ɗan daudu kenan ko? eh daudun mace da daudun namiji shi daudun mace kama ta kama da namiji daudin namiji kuma ya kama da mace to dutsi na nune sun aikata kaba'ira na ashirin da tara mutum ya saki matarsa saki uku kuma ya ce ka je ka aure ta in ka aure ta bayan kwana biyu ka sako masa almuhallilu wal muhallila lahu ta talatin cin mushe da cin jini da cin alhanzir ta talatin da ɗaya rashin tsarkaka daga bawali kai fitsari baka wanke shi ba yana ɗiga a wandonka ta ashirin ta talatin da biyu haraji da jangali karɓa haraji da jangali shi ma kabira ce don ba abin da za ka wa mutum da harajin cuta ce talatin da uku riya aikin lahira ba don Allah ba ta talatin da hudu ha'inci a cikin harkar kasuwanci ko mulki ko sana'a ko ilimi ta talatin da biyar neman ilimi don ka samu duniya kaɗai da kuma ɓoye ilimin ta talatin da shida gori ka ba mutum abu kai masa gori ta talatin da bakwai talatin da bakwai ƙarya ta ƙaddara ta talatin da takwas almutasammiu alan nasi ma yasurunahu mai sanar da mutane wato abin da zai jiyar da su daɗi wato kamar kai aikin alheri kuma ka jiyar da mutane shi don su yaba maka sannan na talatin da tara la'antar jama'a mutum ya dinga la'antar jama'a ta arba'in yaudara mayaudari a cewa na mayaudari ne ta arba'in da ɗaya gasgata boka da ɗan bugun ƙasa na tala arba'in da biyu mace da take kangarewa mijinta na arba'in da uku yanke zumunta na arba'in da hudu yin gunki na arba- na arba'in da biyar annamimanci dokin wuta kowa haka sai ya ƙone na arba'in da shida kuka da kururuwa da ihu da marin fuska idan an yi mutuwa ko musifa ta zo na arba'in da bakwai sukan mutum a nasabarsa a ce ɗan waye shi na arba'in da takwas zalunci albagayu kenan na talatin arba'in da tara fut- wato ka yaƙi alkhuruj bisaifi wa takfiri bil kaba'ir ka yi fito na fito kana kashe ‘yan uwanka musulmi da takobi kuma kana kafurta su don sun aikata ƙananan laifuffuka ko kabirar da bata kai a ce wanda ya ta kafiri ba ne wato aƙida khawarijanci kenan da kafurta mutane da yaƙarsu na hamsin cutar da musulmi da ɗura musu a shari'a ba gaira ba dalili na hamsin da ɗaya cutar da bayan Allah waliyan Allah da ƙiyayya ga waliyan Allah na hamsin da biyu jan tufafi a ƙasa don taƙama na hamsin da uku sanya rigar alhariri ga namiji da kuma za azurfa ga namiji na hamsin da hudu bawan da ya gudu daga meshi na hamsin da biyar wanda iyanka wani abu ba da sunan Allah ba da sunan gunki ko sunan wani malami ko wani shehi ko wani annabi ko aljani a ce barahaza a yanka mata kaza na hamsin da shida wanda ya shiga iyakar gona ya ciyo gonar wani ko fegin wani ko gidan wani ya hada a nasa man gayyara manarar ardi na hamsin da bakwai wanda ya zagi sahabban manzan Allah manzan Allah ya tsine masa albarka yace man sabba ashabi fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasu ajma'ina duk mai zagin sahabban annabi baya gamawa da duniya lafiya wallahi ko halittarsa sai Allah ya canza masa kafin ya mutu komai nasa ya daga ko ba zai albarka ba kuma a firgice a razane a tsorace zai mutu haka rayuwarsa kuma kullum ka ganshi a tsorace kama a ce kat a kama shi ruga da gudu sannan na hamsin da takwas zagin sahabban madina al'ansar sannan na hamsin da tara wanda ya kiran mutane zuwa ga ɓata kake karantar da mutane bata ko ka sunnanta musu mummunan bata suke aikatawa na sittin macen da take ƙara gashi da mai kankara haƙorinta don ta yi wushirya da wacce ake mata zane na gado ko na kwalliya da wuta duk tsinannu ne sun aikata kaba'ira na sittin da ɗaya wanda yake nuna ɗan uwansa da makami yake masa haka da wuƙa ko abin nan da sunan wasa wata ran sai abin ya je ya soke shi na sittin da biyu wanda ya daina amfani da sunan babansa yake amfani da sunan wani saboda babansa gettai ne ko wanzami ne ko a ƙauye yake ya zo ya samu wani furofesa ko dakta ko gwamna ko ɗan kasuwa zan babba sai cire sunan ubansa ya dinga amfani da sunan wancan to Allah ya tsine masa albarka sannan na sittin da uku camfi mutum ya camfa abu sannan na sittin da hudu shan ruwa a cikin kofin zinare ko na azurfa saboda wadata na sittin da biyar jayayya da musu da wuce gona da iri a cikin musu ɗin na sittin da shida shi ne ko wanda ya yi wa bawansa fiɗiya ko yanke masa hanci ko ya gana masa azaba ana yin wannan musamman a fada sai a ce bawan da zai dinga shiga gidan sarki a masa fiɗiya a cire masa marena kenan na sittin da bakwai wanda baya cika sikeli me wanda baya cika sikeli na nauyi ko na awo na 68 mutum ya amince daga tanadin Allah ya ji ba za a masa komai ba shi ya sha shi ma kaba'ira ne sannan na 69 ɗauke haso daga rahamar Allah mutum ya fidda tsammani daga samun rahama Allah na saba'in kafircewa alherin da wani ya maka butulci na saba'in da ɗaya hana mutum ruwa da ka sha ka rage ce don Allah ya mun na sha kaƙi na saba'in da biyu wanda ya ma dabba zane kamar masu yi wa jaki zane da wuta a ƙauye da masu yi wa rago zane da wuta na saba'in da uku caca na saba'in da hudu shishigi a cikin harami mutum ya je maka ko madina don ya barna don ka can ninkawa ake a can na saba'in da biyar barin sallar juma'a wanda ya bar sallar juma'a uku a jere dama za a goge zuciyarsa daga cikin muminai a nana masa munafunci na sittin da shida na saba'in da shida wanda yake ɗaukan asirin musulmi yake nuna waɗanda ba musulmi ba masu aikin ss kenan sss ka zo masallaci malami yana wa'azi ji kake so kake wata kalma ta tubuce ba daidai ba ka yanke iya gurin ka je ka ce malam zai tada hankali to kai naka hankalin ya tayi sai ka yi ritaya ka rasa fansho daga ratuti kuma ka je lahira Allah ya kama ka dan rago ma'aikata waɗanda ba musulmi ba sa zuwa su coci su ji me ake cewa ba sa kai rahoton ƴan uwansu da suke addini amma din da malami yake wa'azi ko yake karantawa ko yake bayanin a gyara aikin malam duk malam ya fi kowa son zaman lafiya a gyara ai zaman lafiya ai alheri ai gaskiya ai amana ai kirki ai zumunci ai tausayi ai rahama a girmama na sama a tausaya na ƙasa a daina sata a daina babakera a daina handuma shine aikin malam kawai wani sai je ce ai malam yau ya tada hankali to hankalinka zai tashi kai kuwa mai daukan al'auran musulmi yana daukan sirrinsu yana kai ma waɗanda za su cutar da su to shi ma yana cikin waɗanda suka yi asarar rayuwarsu ta duniya to kowa sai ji nawa yake yi wanda baya ko ɗaya Allah ya so shi sai gode wa Allah kuma yawa masu yi addu'a Allah ya raba su da shi don mutu ya samu littafin kaba'ir na al'imamu zahabi musamman wannan shine ainihin littafin nasa akwai wanda yake zuwa da hikayoyi waɗanda hikayoyin ba gaskiya ba ne wannan shine nasan wanda aka buga na al'imamu zahabi kowace nan da aka faɗa akwai dalilinta daga alƙur'ani ko sunna mutum ya karanta duk zai ga bayani Allah ya tsare mu daga muga laifuffuka yafe mana ƙananan to shine Allah ta'ala ya ce wal fawahisha da alfasha wanda ita ma shashi ne na muga laifuffukan da ƙananan su wa iza ma ghadibu Allah ya ce idan sun yi fushi shi yasa annabi ya ce la taghdab faraddada miraran la taghdab kada kai fushi kakkai fushi ba wai kakkai fushi ba kakka zartar da fushi an san fushi inda za an fusata ka za ka yi fushin amma kada ka faɗi wata magana ko kai wani aiki a cikin fushi don kana cikin fushi sai kai abin da ya wuce gona da iri to shi yasa aka hana mu fushi ko aka hana mu zartar da wani abu a cikin fushi hum ya gafiruna sukan yafe wannan ɗabi'a ce mai kyau in an cuce ka ka ce na yafe sai Allah ta'ala ya musanya maka da abin da ya fi alheri ita ai sajiyatuhum Malam Ibn Kasir ya ce ɗabi'arsu da halinsu ta ƙatazi a safha wal afwa anin nasi, wato tana hukunta rangwame da yafewa mutane, walaisa sajiyatuhum al-intiqamu minan nasi. Ɗabi'arsu ba sai na kai ƙara, sai na ɗau fansa, ban yadda ba, wallahi ba zan yafe ba, kai waye. Wa qad sabata fi sahihi ya tabbata a cikin hadisin Bukhari mai lamba ta 6226 da hadisin Muslim 2327 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man taqama li nafsihi qattu bai taba daukan fansa dan an masa wani abu ba shi illa an tunta haka hurumatullah sai idan an keta alfarma Allah sai ya dau fansa in kaga yayi fushi Allah aka taba to kai ma in aka taba Allah kai fushi to in an taba ka sai Allah ya fushi amma in Allah ya ga in an taɓa addininsa ko an taɓa manzansa ko an taɓa ƙur'aninsa ko an taɓa addininsa ko sahabban annabinsa ko iyalan gidan annabinsa da matansa da ‘ya'yansa da jikokinsa da danginsa ba ka fushi amma da an taɓa naka iyalan ko naka dangin ko kai kanka kai fushi to sai Allah ya bakka da kanka amma in ya ga kana kara addininsa wani na taɓa ka sai ka ga Allah ya ɗaufansa a kansa shi yasa mai zagin kai ta zagin ka kakka damu da mai zagi da mai yabo kowa ya yi wataƙila mai zagi abin zagin ya gani mai yaban abin yaba ya gani kai dai ka tsara addinin Allah sai ga Allah yana tsare ka yana kare ka arwato daga mala ibrahim naka iya ce kanal mu'minuna yakrahuna an yastazillu ice muminai suna kin ba za su kaskanta ba wa kanu iza qadaru afau in sun samu iko sai su yafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya umarce shi da halayen manya kuma dama ya ce wa innaka la'ala khuliqin azim haƙiƙa kai kana kan halaye masu girma ice an ta'afuwa man zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka ka bawa wanda ya hana ka ka yafe wa wanda ya cuce ka ka sadar da zumunta ga wanda iyanke maka wannan halin ba mai iya shi sai manyan mutane ne ya ci haba bai zo ba in je bai bani ba in bashi i cuce ni in yafe to karamin mutum ne babban mutum aka ce da Allah ya fece na yafe baya zuwa ya ce mu mu je bai baka bai ce ni in gwaba shi to halin manya kenan ka maiwa da mutum akasin abin da ya maka amma in ya maka alheri kai ma alheri to wannan kun saka wa juna in ya maka sharri ka masa sharri wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha to kai adalci amma in ka yafe yafi daraja yafi girma shine Allah ta'ala ce wallazina stajabu li rabbihim waɗanda suka amsawa Allah mahaliccinsu ai ittaba'u rusulahu suka bi manzannin Allah wa ata'u amrahu suka bi umarce umarcen Allah wajtanabu jazarahu suka kuma hannu daga tsawace tsawacen da Allah ya ja kunne wa aqamu salata kuma suka tsayar da sallah wa hiya a'zamul ibadati lillah ba'da tauhid sallah ita ce mafi girman ibada bayan tauhidi sallah ita ce rukuni mafi girma bayan tauhidi shi yasa Allah ya sa mata lokaci ya sa mata adadi ya sa mata kaifiya ba a so ka yi ta kafin lokacin kuma ba a yarda ka yi ta bayan lokacin ka yi ta akan lokacin da Allah ya sa aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda sallah ita ce rukunin musulunci babu wani abu da sahabbai suka yi ittifaki akan kafircin wanda ya bar shi bayan kalmar shahada irin sallah shi yasa sallah ba a yafe wa mutum a duk halin da ya tsinci kansa kaga ana sallah a zaman gida ana sallah a tafiya ana sallah ta mara lafiya ana sallar yaƙi ana sallah a tsaye ana jingina ai sallah ana sallah a zaune ana jingina ai sallah ana sallah a kwance akan kwiɓin dama ana sallah a kwiɓin hagu ana sallah a rigingine ana sallah rubda ciki ana sallah da ɗan yatsa ana sallah da ido ana sallah a zuciya mutukar mutum yana cikin hankalinsa ba za a yafe masa sallah ba wanda kadai yake da uzuri shine man nama an salata aw nasiha yayi bacci bai farka ba lokaci ya fita ko kuma ya manta kwata kwata to shi ma fal yusalliha idza zakaraha fa innahu lawaqatuha fala kafarata lahu illa zalika da ya tuno yayi ba shi da wata mafita sai yin wannan amma mutum yana zaune yana harkar kasuwanci ko yana siyasa ko yana mulki ko yana karatu a kira sallah lokacin sallah yayi har ya fita bai tsaya yayi sallah ba wannan ya ruguza kansa a wajen Allah musamman kuma sallar la'asar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bar sallar la'asar har lokaci ya fita bai ba ya ruguza duk aiki tsakaninsa da Allah shi yasa a jirgin sama ana sallah a jirgin ƙasa ana sallah a jirgin ruwa ana sallah a mota in akwai tsoro ba za a tsaya a gurin ba lokacin sallah ya zai fita ai sallah daga motar haka kai ana sallah da ruwa ai alwala ana sallah da temama ana sallah ba ruwan ba temamar a mazhaban imamu malik imam malik aka ce wanda ya rasa ruwa ya rasa abin temama ya zai yi ita sallar ta faɗi almajirinsa ibnul qasim yace zai sallar haka zai rama malam ashabu yace zai sallar ba zai rama ba malam asbagu yace ba zai sallar ba zai rama malam qabisi yace ya daki iska ya shafa a fuskarsa dan ita ma akwai kura a cikin ta ya sallar haka ga sallah ba a wasa da ita aqimus salata liduluki shamsi lokaci na yi zawalin shams Allah ya ce a tsaye da sallah haka za a yi ta tare da la'asar lokacin ta wa qur'a liduluki shamsi ila gasaqil layli kaga magariba da isha ta shigo wa qur'an al-fajri asuba ta shigo shi yasa ana yaki ma Allah ya ce wai za kunta fihim fa aqamta lahumus salata yaki ake ana dandana kuda a filin daga Allah ya ce a tsaya isa a ci gaba da sallah ana sallah ana yaki ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka cakude fa inna ma huwa takbiratu wal ishara bir ra'si in abu ya rikice a filin daga sai dai a dinga nuni da ka ana yin kabbara amma sai an yi sallar to ina uzurin mu yake muna kasuwanci ko muna siyasa ko muna campaign hmm? ko muna harkar kasuwanci ko sana'a lokacin sallaye ba za mu tsaya mu ba me uzurin mu annabi yana yaki an ce ya sallah haka mu muna zaman gida ba yaki ake ba kawai dan kanka dan son zuciyarka lokacin sallah ya fita wannan ba ƙaran musifa ba ce saboda haka Allah ta'ala ya ce ku tsayar da sallah ma'ana ku yi ta akan lokaci da cika sharuɗanta da ƙa'idodin da aka lissafa mata wa amruhum shura bainahum Allah ya ce al'amarinsu tattaunawa ne da yin shawara a tsakaninsu kalman tattaunawa da yin shawara wata babbar ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idodin addinin musulunci duk abin da ba nassi ƙarara ko mas'ala ce ta ijtihadi Allah ya buɗe ƙofa a je a tattauna wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa ilimi a cikin halittan Allah ya fi kowa basira ya fi kowa hikima ya fi kowa azanci ya fi kowa komai da komai da Allah yake ba ɗan adam ya ba annabi fiye da haka amma duk da haka Allah ya ce masa fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri wa shawirhum Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi wa sahabbanka afuwa kun ga Allah ke nemawa sahabbai afuwa wasu tagafir lahum ka nema musu gafarar Allah Allah ya ce annabi ya nema wa sahabbai gafaran Allah ya ce wa shawirhum duk abin da za ka yi ka dinga yin shawara da su fil amri al'amr al'amr dini al'amarin addini wanda ban saukan maka da nasi ba to kakka yanke kai kadai don ka koyawa jama'a kada su ɗori a kan kama karya ka dinga shawara to kalman shawara asalinsa an samo shi ne daga shara ya shuru shauran iza hasuna manzaruhu idan mutum ya kyan gani sai a ce shara ya yi kyan gano ya yi kyan gani fuskarsa ta yi nare-nare ana cewa shara la'asla idan mutum ya ɗauko zuma ya tace ta daga jikin amiyarta ya cire ta daga jikin kwansanta daga jikin abin nan ɗinta ya fito da ita garai-garai to sai a ce sharal asla ya tace giya kun ga kenan lokacin da ake neman ra'ayinka ana so- ya tace zuma a- ana neman ka tace ra'ayi ka ba da shawara mai kyau ai istakhrajahu min khaliyat min al khaliya ana cewa shawarahu fil amri yayi shawara da shi cikin lamarin nan yushawiru mushawaratan wa shiwaran shawara yushawiru mushawaratan wa shiwaran ai dalaba ra'ayahu fihi an nemi a ji ra'ayinsa da cewarsa wa shawirhum fil amri ashura at-tashawur al'amru allazi tashawaru fihi al'amarin da ake tattaunawa a kansa ana cewa at-tashawuru wal mushawaratu wal mashwaratu ikhrajur ra'ayi bi muraja'ati al-ba'd ila al-ba'd fito da ra'ayin da ya dace ta hanyar tattaunawa akan wata matsala shi sa Allah wajen maganan aure da rabuwa yace wata shawurin fala junaha alaihima in suka yi shawara da miji da mata akan maslahar ɗansu Allah ya ce babu laifi na ba su dama su yi shawara ɗin Umar ibn Kasir ya ce la yubrimuna amran ma'ana ba sa zartar da wani lamari hatta ya tashawaru fihi sai sun yi shawara ma khaba man istakhara wa shawarar makhalukina ba zai taɓe ba har abada wanda duk abin da zai yi sai ya yi sallah raka'a biyu ya ba Allah zaɓi sannan kuma ya nemi mutanen da suke da hankali ya shawara da su duk abin da kake shawara kuma kake ba Allah zaɓi ba za ka yi asara ba zan fara kasuwanci ko zan fara sana'a ko zan shiga harkar siyasa Allah kai sallah raka'a biyu Allah idan al'amarin na ba zai cutar da ni addini na da lahira na ba ka sa na shiga amma sai mutum ya shiga ya ce ai na yi shawara da wa kai istikhara ka gaya wa Allah Allahumma in kunta ta'lamu anna hazal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri aw ajila amri wa ajilihi faqadirhu li wa yassirhu li wa barik summa barik li fihi Allah kai ka sani abin nan da nake so na shiga na neman kuɗi ko na neman kaza ko na neman kaza ko yin kaza ko auren nan ko tafiyan nan ko kasuwancin nan ko tashin nan ko canza gurin zaman nan Allah ko canza sana'an nan Allah in ka san akwai alheri a ciki a addini na da rayuwata da duniya da lahira Allah ka sauƙaƙa min shi ka ƙaddara shi kuma ka hore min shi kuma ka yarda da ni wajen aikatawa amma Allah in ka san al'amarin nan zai cuce ni a duniyata ko a lahirata Allah ka juyar da ni ga barinsa ka juyar da shi ga barina ka musanya min da alheri duk inda yake haba wannan wannan shine duba fa ka je Allah ya duba ma duba mai tsafta kenan baka je wajen dan boka ko dan bugun kasa ba ka ce Allah da ya san gaibu ya duba ma istikhara kenan sannan ka zo ka nemi shawara ina so zan yi kaza kuma shawara ka ne masu hankali kaka je ka samu wani mugu ya jifta ka ara mai ce ai ya kamata a yi sai ka fada koma gefe ta ƙiƙe dariya ce ai ni na rubuta shi to Allah ya ce Malam Ibn Kasir ya ce la yubrimuna amran hatta yatashawaru fihi liyatasa'adu bi ara'ihim fi misl al-hurubi ice kamar wajen yaki wa ma jara majaraha da irin abin da ke gudana a tsakanin wannan al'amari kama qala tabaraka wa ta'ala wa shawirhum fil amri waliza kana sallallahu alaihi wa sallama dan haka ne manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wa sallama yushawiruhum fil hurubi yakan yi shawara da sahabbai musamman a filin daga a wajen yaƙi wani hawiha liyu tsayiba bi zalika qulubahum dan ya dadada zukatansu da haka wa haka zalam ma hadarat umar bin al-khattab al-wafatu lokacin da mutuwa ta zo sayyidina umar hina qu'ina lokacin da aka soke shi ja'al al-amra ba'dahu shura fi sittati nafarin sai ce in Allah ya sa na cika da wannan suka to ga mutum shida waɗanda na tabbatar lokacin da aka karɓi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai yarda da su to a cikinsu ne za a zaɓi shugaba to shi ne ya lissafo su akwai Usman bin Affan akwai Ali bin Abi Talib akwai Talhatu bin Ubaidillah akwai Az-Zubair bin Al-Awwam akwai Sa'ad bin Abi Waqqas akwai Abdurrahman bin Auf ku juba Umar ice amma kakku sa ɗana na gama shugabanci ba gado bane kakku sa ɗana abdullahi bin umar kwa iya neman shawararsa amma ba shi da rabo a cikin harkar shugabanci ku zaɓi nagartattu waɗannan shidan na tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yana mai yarda da su to harkar shugabanci shawara ne da tattaunawa wannan yasa sayyidina ali lokacin da aka zaɓe shi shugaba ga abin da yake cewa da ya hudu ba a kufa a cikin nahajil balaga ice wa inna lanara ababakarin a haƙƙa biha na tabbatar zaɓin da sahabbai suka wa abubakar ya cancanci ya zama shugaba ji sayyidina ali innahu la sahibul gar ice saboda shi ne suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kogo duk duniya ba kowa sai su biyu Allahu salisuhuma illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah ya kira shi sahabi yace yace masa kakka damu Allah yana tare da mu wa inna la na'rifu sinnahu yace kuma mun san shekarun Abubakar duk ya girme mu wa laqad amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bis salati khalfahu kuma yace annabi ya sa mu mu dinga sallah a bayansa kwanaki kusan arba'in da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya sa abubakar shi yake ba sahabbai sallah sallar asuba ta ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallama iya ya labule hasken fuskar sa ya haske ɗakin kamar hasken wata daren goma sha biyar sai sahabbai suka waiwayo sai suka ga manzon Allah ne ta taga ha abubakar zai dawo da baya ya ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallama zai fito ya sallah ne sai annabi ya musu ishara da hannu kowa ya waiwaya suka ga fuskar annabi tana murmushi wannan shine kallon ƙarshen da duk suka yi masa suna ƙarƙashin jagorancin abubakar yana sallata su kuma cikin mamun haddasa ya dina ali to wannan ya isa suka ce tun da annabi ya naɗa mana shi ya jagorance mu a lahira mu ko mun yadda ya jagorance mu a duniya domin jagorancin lahira ya fi muhimmanci akan jagorancin duniya to shine ya ce wannan a abin da suka yi sayyidina ali ya tabbatar cewa wannan shine wa inna la na'rifu sinnahu ولقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه وهو حي سيدنا علي فدوانا كما يدزو عن حج البلاغة sannan yake cewa a dai na hajjil balaga innahu baya anil qaumu ice ni kaina mutanen da allazina baya'u ababakarin wa umara wa uthmana waɗanda suka wa abubakar mubaya'a suka wa umar mubaya'a suka wa Usman mubaya'a su suka yi min mubaya'a alama baya uhum alaihi absa irin abin da suka yi musu mubaya'a falam ya kulli shahidi an yahtara ice wanda yake nan ba shi da zaɓi walalil ga'ibi an ya rudda wanda baya nan an bashi labari ko ba shi da ikon ya ce bai yadda ba ko kana nan ko baka nan sayyidina ali yace waɗanda suke nan sun zaɓan ma wa inna mashura ice haƙiƙa ita tattaunawa akan shugabanci lil muhajirina wal ansar muhajiruna da ansar suke zaɓar shugaba fa in ijtama'u ala rajulin idan suka haɗu akan wani suka ce wannan ne shugabanmu wasan mauhu imaman suka kira shi jagaba kana zalika ridan wannan shine yarda da sun ware mutum sun ce wannan ne shugabanmu to wannan shine abin da ya yarda ice idan wani ya fita da suka ko da bid'a za su mai da shi zuwa ga abin da ya fita daga gare shi in yaƙi za su yaƙe shi saboda ya bi tafarkin da ba na mumine ba kun ga ashe tabbataccen abu ne a cikin addini da haɗuwan kansa habban manzon Allah duka a tattauna akan harkar shugabanci ba kamar yadda wasu ke cewa ba haka bane a fajita ma'a ra'ayu sahaba kullihim ala taqdimi usmana alaihim sahabbai suka haɗu duka sai abdurrahman bin auf bayan yayi shawara da manyan sahabbai yayi shawara da dattijai har da yara akan hanya ya dinga shawara da su cewa yan takarar mu saura biyu kuma kowa zai iya ali bin abi talib da usman bin affan kaiwa kake so a ciki wani ya ce ali wani ya ce usman wani ya ce ali wani ya ce usman ya shiga ƙauyuka ya shiga garuruwa iga kowa yana yabansu sai ya zo ya samu sayyidina ali ikira su su da usman ya kulla kofa su uku kadai icewa sayyidina ali idan na zaɓi usman zaka bi shi yace da gudu icewa sayyidina usman in na zaɓi ali zaka bi shi yace da gudu in ji takara ba irin ta yanzu ba da duka da zagi da hari da duka da sara da yaga fasta kowanne kana sai cewa sayyidina ali to na zaɓi usman wanda ya fare masa mubaya a duniya sayyidina ali shi yasa shi usman ma duk duniya ta yi ittifaki akan shugabancinsa ta sahabbai farkon mai mubaya a sayyidina ali sai abdurrahman bin auf yayi na biyu shikenan sahabbai duk suka zo suka yi mubaya shi yasa sayyidina ali ya kafa hujja da wannan shine Allah ta'ala yace wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyar da abin da muka azurta shi da shi na arziki da dukiya da wadata duk abin da Allah ya basu suna ciyar da wannan abin wato ciyarwa ta wajibi da ciyarwa ta mustahabbi ciyarwa ta wajibi ta fara daga zakka da kuma ciyar da 'ya'yanka da matanka da iyayenka da danginka da duk wanda yake cikin ƙarƙashin danginka ba shi da hali yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabili kun ga Allah ya haɗu waɗannan su ne waɗanda za a ciyar biyar haka wajen ganima ma Allah ya sa waɗannan wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'ani haka wajen fai'u ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين kun ga yatama da masakin da muke ta cewa a taimaka talaka a taimaka marayu wajen ganima Allah ya kawo su wajen fai'u Allah ya kawo su yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل kun ga Allah ya kawo su wasa'ilina wa firriqab hadda masu roko da kuma wajen yantar da bawa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura masu ciyar da talakawa da masu karamin karfi da taimaka musu da abin da za su ci su sha to haka nan dukiya ake so a ciyar da ita wajen gina masallatai da gina makarantu da gina laburare da gina asibitoci da gina santoci na karɓar magunguna da yin gada da sa wuta a wani guri da biya wa 'ya'yan musulmi kuɗi su je su karatu a manyan makarantu ilimin addini da ilimin zamani da duk wata harka ta addini da ake nema a gina mutum ya sako da dukiyarsa a sa da shi a ciki wa mimma razaqnahum yunfiquna duk abin da muka ciyar da muka ba su na arziki suna ciyarwa wa zalika bil ihsani ila khalqillah suna taimaka halittun Allah wal aqrabu ilaihim minhum fal aqrabu da na kusa da kuma mai bin sa na kusa to wannan shine babban aikin da waɗannan suke yi to tunda mun yi maganar ciyarwa mun samu gudunmawa na maƙudan kuɗi daga mutane daban-daban akwai wani bawan Allah da ya aiko atamfofi bandir bandir ake cewa ne ko me turmi arba'in ɗazu ya ce a rabawa waɗanda suke ɓangaren marayu da kuma ɓangaren sababbin musulunta suna nan an karɓa akwai kuma wani ina ɗaya yake to akwai wanda ya aiko dubu talatin shi kuma ice shi ma a saka a cikin asusu na marayu akwai wanda ya aiko wasu mutum ashirin wani ne a, abokansa su ashirin daga abuja suka aiko shi cewa kowanne a sa sunansa a cikin waɗanda za su dinga biyan dubu ɗaya ɗin nan har wata goma sha biyu tsawon shekara ɗaya akwai kuma akwai sunayen din nan na ci a miƙo min sunayen da wanda suka miƙo kayayyakin nan wanda ya ce ni da mahaifiyata da matar ‘ya'yana mun ba da sadakar ɗari uku a yi mana addu'a Allah ya biya mana bukatunmu sannan wani ya aiko ɗari biyu ya ce a masa addu'a Allah ya ba shi kuɗi na yin aure wani ya aiko da dubu ɗaya ya ce a masa addu'a Allah ya zaunar ya jari gare shi yake so a masa addu'a Allah ya zaunar da jarin wani ya ce shi ma ga turaman atamfa guda biyu daga hajiya bebi ta ce a mata addu'a Allah ya ba ta ikon kammala ginin gidanta to sai wani ɗan uwa da ya kawo alƙur'ani guda takwas ice shi ma a masa addu'a to wanda ya ka a tamfaɗin nan arba'in shi ne magajin garin gombe ya sunansa alhaji alhaji bala magaji magajin garin gombe shi ne aiko da wannan a tamfa guda arba'in to Allah ya saka mada alheri kaga da naga wasu 'yan siyasa suna kaddamar da motoci na ce wannan busi dabara ba wannan motocin da za su ɗauko biyu su ba kwamitin nan namu na wa'azi da ke shiga ƙauyuka yana ta karamniya wajen nemo waɗanda za su shiga addinin musulunci da karantar da su sannan su ba da rago ga 'yan siyasar su ce wancan dan kamfen wannan dan addu'a da sai fi sun fi samun ƙuri'a ma watakila amma ga ba ka ɗauki sababbin motoci ka ba a je a kashe su a iska watakila kuma a kada kai a zaben kuma ba lada gashi muna ta neman motocin da za a fita ƙauyuka wa'azi mutane suna da manyan motoci sun isa kawo ka san taimakon addini nufi ne na Allah taimakon addini nufi ne na Allah ko ba haka ba wallahi kada ka ga cewa wane yana da arziki da yawa bai kawo ba sai wanda Allah ya sa yana da rabo kun ga yanzu wani yana Abuja iji labari yace a sa sunansa kamar shi Alhaji Abba karfe yana Kano an sa wannan karatun da aka yi a rediyon Kano na Freedom yaji yace to mazama kafin ya zo wani yaranta masa kuɗi ya kawo a fara sakawa sannan yau da asuba alhaji mai gari yana gaya min an bugo masa waya sama da ɗari daga kaduna suna tambayar lamba account saboda an sa a gidan talabijin na kaduna sun gani shine ya ce tun da ya tashi asuba bai koma ba waya ce kawai take ta shigowa lamba account lamba account wani ma ya ce kafin ya samu lamba account din ya siyi kati na mtn da na zrin ya turo ice a siyar da katin a fara aje masa a cikin asusun wannan su da aka mutanen kaduna in ba sa kuka ci ba shi ne a koma da tafsiri kaduna zuwa abinda nake nufi wannan asusun in ba sa aka ci ba sai mutanen kaduna su cika shi kuna nan kuna zaune da haka mutanen kaduna muna muku addu'a ta musamman wayoyinku da kuka yi ta bugowa a baku lamba akawun na wato orphanage wato na marayu da kuma kuɗin da kuka tuturo da kati da kuka tuturo da lamba akawun da kuka nema muna muku addu'a Allah ta'ala ya mayo wa kowa ninkin ba ninkin na alheri mutanen gombe waɗanda a nan ake aikin suna isar da godiya gare ku da kuma yi muku fatan alheri akan musharaka da kuka yi da su akan wannan aiki na alheri suna cewa Allah ya saka muku da alheri ko muku ce ba to wannan na Abu Jamma ashe su ashirin da biyar ne yace yayi wa abokansa magana Abuja su ashirin da biyar sun yi alkawarin dubu dubu yanzu ya kawo dubu arba'in da takwas na mutum hudu yadda za ku san faɗa da cikawa ya aiko dubu arba'in da takwas na mutum hudu daga ciki saura zai karɓo ya kawo wato su ba ma sai sun jira wata watan ba ya kawo na mutum hudu dubu arba'in da takwas kun ga dubu sha biyu biyu sau hudu shine arba'in da da takwas to Allah ya saka masa da alheri Allah ya maiwa kowa ninkin ba ninkin na abin da yawa addininsa da al'ummansa da ci gabansa Allah yadda kowa ya ba da taimakon nan don a farantawa marayu da waɗanda suka shiga addinin musulunci da masu ƙaramin ƙarfi da kuma ci gaba da wannan aiki na wannan kwamiti Allah yadda ya faranta rai ga ‘yan uwansa musulmi Allah ka faranta masa rai a rayuwarsa duk abin da yake bukata na alheri Allah ka bashi duk abin da yake neman tsari Allah mummuna Allah ka tsare shi Allah ka yi wa kowa sakayya ta alkhairi ninkin ba ninkin bisa wannan kira da aka yi suka amsa na taimaka ‘yan uwansu da addininsu da al'ummansu kenan al'ummanmu akwai alheri mai tarin yawa a cikinta wa muna fata Allah ya ɗorar da wannan alheri akwai turamin atamfa biyu daga wata hajiya bebi ko an faɗe ta to ta ce a yi mata addu'a Allah ba ta ikon kammala gida ma take gina hajiya mai kuɗi ce to an gode hajiya Allah saka da alheri a Allah ya sake kammala ginin gidan naki
malam wannan tambaya yana cewa mace ce mijinta ya sake ta tana shayarwa sai Allah ya masa rasuwa bayan kamar wata goma amma har wannan lokaci bata ga jinin al'adanta ba shin za ta ci gadonsa
idan mutum ya saki matarsa tana shayarwa to wannan ita ake kira mai doguwar idda domin sai ta gama shayarwar tukunna jini ya zo da akwai wanda in suna shayarwa ba sa jini to sai ta gama shayarwar ta yi jini uku sai dai in ana so ta gama al'adar da ta gama iddar da wuri sai a karbe yaron a ba wata ta shayar mafi yawa sun an karbe yaron sai jinin ya dawo so da aka a takaice abin da zamu ce tun da kin rasu kina shayar da ɗan kuma ya sake ki ne a ya rasu ne kina shayar da ɗan to za a raba gado da ke domin kina cikin idda ya rasu za a raba gadon wannan mijin naki da ya rasu da ke saboda baki gama iddarsa ba
malam sai mai wannan tambaya yana cewa a mutum idan ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam a madina da me da me ake so yi kuma akwai adadin kwanakin da ya kamata sai ya yi a madina ne lokacin ziyarar sannan kuma ana yin ziyarar ne a lokacin haji haji ne kawai ko har lokacin umara idan mutum ya je zai idan mutum ya je madina kana tunkararta to ka nutsu so da ka zo guri mai daraja in ka zo shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka shiga da kafar dama kuma ka yi addu'an nan a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح علي أبواب رحمتك اللهم صل على محمد وسلم sai ka shiga masallaci sai kai sallah raka'a biyu in kai sallah raka'a biyu in ka zo gurin da zaka ga gurin uku ne daga jikin ɗakin Aisha inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kwance in ka je daidai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaza ka ce assalamu alayka ya rasulullah jazakallahu khairan an ummatika ya rasulullah sai ka matsa kai wa sayyidina abubakar sallama shi ma kai masa kyakkyawan addu'a ka matsa taku daya wajen sayyidina umar shi ma kai masa sallama kai masa kyakkyawan addu'a to daga nan dama ba ma a tsayawa wucewa ake yi kuma kofa fita ne sai in zaka fita kenan a nan kofa fita yake daga nan sai kuma ka ka fita to wannan shine ladabi sannan ba a san hayaniya da hatsaniya da aikata laifi musamman a garin Madina annabi yayi addu'a cewa Madina kamar zigazigi ce tana kankare dattinta saboda kai addu'a duk wani mugu da wani abin nan Allah ya share su ya fitar da su daga Madina saboda duk wanda bai da imani baya jin daɗin zama a Madina baya jin daɗin zama a Madina saboda addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama yi kuma ya ce musulunci ma zai nannade ya nannade ya koma Madina kamar yadda mucijiya take nannadewa ta koma cikin ramunta saboda haka mutum ya je Madina ya zama cikin nutsuwa kai ya laifi kai ya aikata mugayen laifuffuka kaka maka duk waɗannan guraren masu daraja kamar yadda mutanenmu suke zuwa ga suna bara ko mutum ya je ya sata ko ya je ya kama kokawa ko fada ko ashariya ko yin abubuwan da basu dace ba in fa kai sabo a wannan gurin to ninka maka ake yi fiye da kai a nan gurin saboda haka akwai ladubba suna nan ka sai wani littafi da ya magana akan hajji wa ziyara na shabbakar Abu Zaid da kuma na Abdul Muhsin al-Abbad wani babban malami ne a Madina ya faɗi dukkan abubuwan da Madina take da su da darajoji da guraren da ake ziyarta kamar su makabartan da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kwance baqi'a da uhud da wasu gurare da kuma abubuwan da aka ƙara wanda ba sa cikin ziyara diye bayanin su da hadisan da suka magana akan falalan madina in ka samu dan littafin yana nan dan karami ne bai fi shafi 40 ba amma duk abubuwan da madina ta kunsa ya bayani a cikin su sunan sa adabu ziyara wa fadlul madina
kwanaki nawa ake a to ai wannan kuma ai kai da agent ɗinka ne ejan ba ko ma baka gama ba ejan ca zai ka fito wasu kan ce wai an so mutum ya sallah nawa ne ake cewa 40 kwana nawa kenan to ba wani hadisi da ya ce a wani sallah 40 in za ka yi ma wata guda a madina kai da ejan ɗinka ne saboda haka ba wani adadin kwanaki da aka yanke mutum ya yi a madina iya abin da za ka iya saboda haka in ma shekara za ka je ka yi a madina ka je ka yi ba wani cewa sallah 40 ko sallah kaza ko sallah kaza wannan hadisan duk ba su inganta ba so da kan ka samu dama a madina ka zauna kai shekaru ma ka je ka zauna in watanni za ka yi ma ka zauna ba iyakance wani abu iyakantacce a shari'a ba halan sai ya ce lokacin umara ne ko hajji kawai ake ziyara a kowane lokaci
sai tambayan kurame malam wannan tambaya na kurame ne suka ce a cikin tafsirin ka ka gaya musu yana da kyau idan musulmi ya haɗu da musulmi ya riƙa yi masa sallama to ya za su yi da irin waɗanda idan suka musu ishara kamar na sallaman su sanan ko ba su amsa musu ba to ai akwai yadda suke haka suke ne ko haka ne ne ne na suke ne ne ina jin haka suke ranar dai an zo an mun ko haka aka yi min ne aka ce haka ake yin shine wa alaikum salam ka amsa kenan to kaga wanda ya san yadda kuke sallamar taku in kuka yi amsa muku to kaga wannan wanda ko bai gane bai san kurma bane ai ba zai iya amsa ba shi sallama asali ka ce mutum assalamu alaikum in yana kusa ba sai ka daga hannu ba in yana nesa ka hada biyu daga hannu da sallama ka daga ma hannu alaman ya gano ka sannan kai masa sallama alaman kuma abinda shari'a ta ce amma daga hannu kadai ba tare da sallama ba wannan gaisuwar yahuda ce da nasara shi yasa manzo Allah ya hana ta amma ka daga mutum hannu assalamu alaikum ga hannun saboda na nesa ba zai ji sallama ba amma in ya ga daga hannun ya san da sallama kai ce wa bai je wa alaikumus salam din kai ma baka ji assalamu alaikum din ba amma hannun shi ya wakilta so da haka wannan sahabbai suna da wannan ladabin ko manyan za gani cewa in dai mutum ya daga hannu kawai in dai har ya san wannan ladabin to kuma ka ce wa alaikumus salam dan ya ce assalamu alaikum an ce abinda Abu Dauda kenan ya samu daraja yana tsallaken kogi sai ya ji wani yayi atishawa to ya tabbat ya ji atishawar shine dirhaminsa uku yana jin yunwa sai ya ce wani mai jirgin ruwa don Allah zan baka dirhami ku ka tsallakar da ni wurin mutumin can na tabbatar ya ce alhamdulillah ni ko ban samu damar da zan ce masa yarhamu kalla ba shine ya fasa cin abincin ya biya dirhamin uku aka tsallakar da shi kogi ya je ya ce masa yarhamu kalla ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum an ce daga nan daga nan Allah ya bude masa karatun hadisi saboda wannan hadisin da ya girmama ya aiki da shi to duk waɗannan adab ɗin yanzu za ku ga mutane ba sa kula da su saboda ka in an san kai kurma ne an san kuma yadda kake gaisuwa kai aka amsa ma shikenan amma idan ba amsa maka saboda rashin sani sai ka ba mutane uzuri saboda basu ji kayi magana ba
Allah ya saka da alkhairi
to sai addu'o'i Allahumma aslih lana Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك